السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتكوت بوجه صفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shida ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna karanta wannan risala wadda take magana akan alwasiyatu shar'iyya wanda bayani ya fara gudana ciki an ji za mu tashi akan wato shafi na sha tara kenan ana wago na darasi na darasi na biyar yauwa darasi yau kuma na biyar a cikin wannan risala wala tu'akhir akil akhir karim dan haka ya kai dan uwa mai karamci ana baka shawara wa uktil karima da ke yar uwa mai daraja kada ka yi jinkiri al'amala bima fi hadhihi alwasiya kada ka yi jinkiri kada ki yi jinkiri wajen aiki da abin da ke cikin wannan wasiya wa tadwiniha da rubuta abubuwan da ake so a nuna mana nan ciki wa tasdidiha wa tasdidid diyun sannan kuma kada mutum yayi sakaki wajen biyan basussukan da ake binsa lallai mutum kada ya ɗauka yana da wayo wato yana daga cikin abu mara kyau wato matsalul gani ko wanda yake mai wadata ya zama yana da kwalokwalo idan ana bin shi bashi ya rike kuɗin mutane ko ya rike kayan mutane a ta fama da shi ya gibiya kuma in an mai nasiha ya ce wai ya ci dubu sai ceto wannan ba daidai ba ne domin dai radda aka je lahira a za a samu matsala idan ana bin mutum bashin nan kuma ba biya ba in ma za a biya din ma ta mutum kafin a biya ta ya sha wahala saboda mun yi magana jiya saboda haka mutum ya yi kokari wa ikhrajus sadaqati da kuma fitar da sadakoki wanda ya cancanta mutum ya yi kana da wani abu da kake tunani ya kamata ka ajiye ma kanka to tun da wuri ka yi kada ka jira domin in ka jira din ba dole ne a ce za a yi ba bayan ka hatta yudahimakal maut har sai lokacin da mutuwa ta fado ma bisa baka tsammani a lokacin da baka zato baka tsammani mutuwa ta fado ma sannan ka koma kana cewa ayi kaza ayi kaza jin ka kawai suke yi karshen ta ba su ce zafin ciwo ne yasa kake wannan maganan ba da gaske kake ba lima ruya an abi hurairah radiyallahu anhu saboda abin da aka ruwaito daga abu huraira Allah ya kara masa yarda annahu qala ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rajulun wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana fa qala ya rasulullah ayyu sadaqa a'zam wata sadaka ce ta fi girma wadda ya kamata in yi yanzu wato danye wani abu da zai makansa tanaji fa qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun shine kayi sadaka a yayin da kake lafiya lau kuma kana jin tashin badawa a lokacin kana so kai kuɗi tunda in mutum lafiya shi lau ai kaga yana tunanin zai yi kaza zai sai kaza zai juya kaza zai juya kaza su ma kuɗin bari ma dai in dan juya su kafin nan kaga zuwa lokaci kaɗa sun jawo wasu saboda lafiya shi lau amma in ya ji ciwo ya kama shi sannan ne zai fara tunowa hanya hanya to wannan ma ga wanda Allah ya taimaka wani ko ciyon ya kama shi ya fi rinjayar da zai tashi akan ba zai tashi ba da za ka yi wannan maganan ka nuna masa alaman ba tashin zai ba kaga alamomi za a ce to kai ai rai hannunka kai kai zazzage ka za su tunda a sa mutum ma ya sallah idan bai da lafiya wanda suke wai su su ne ke son shi wai shi dan gata sai su ce a bari in ya tashi yayi me suka rinjayar sun rinjayar da zai mutu zai tashi sau da aka sai su a bari in ya tashi yayi ba sa rinjayar da zai iya yiwuwa ba zai tashin ba na taba gaya maku nan wata irin wannan maganan da na yi wani ya girgiza kai ya girgiza kai bayan an tafi ya ce man wallahi karatun nan sai ya ji kamar da shi ake sun je su ga yadda ɗan uwan shi a asibiti ashe tun da ya kwanta wurin nan malam ba wanda ya ce mai sallah shi da ya je ya tuno da abin da ake faɗi a karatun nan ya ce mashi wani ka kauyi sallah wallahi ban yi ba kuma sai in ta jin kuma ina ya ce to bari in tada ka kai sallah ya ce ina ma iya tashi ni dai ba wanda ya ce in yi ni kuma ban yi ba ya ce su har to gaskiya ta ci kai sallah ya tashi ya yi sallolin nan ya yi sallolin nan ta ƙarshen nan da ya yi da ya koma ya kwanta bayan shi ya koma gida ta ka kira ta ka ce ya mutu kuma shi ɗin sai da ya godiya ce wani Allah sa kama da alkhairi kaga dalilin zuwan ka duk wanda ke zuwa ba wanda ya ce in yi sallah kai yanzu da ka zo ka ce in yi sallah kai gaskiya zuwan ka yayi kyau na ji daɗi amma da ya kwanta bayan nan bai tashi ba to ka kaddara da ba yi su ba da yawa mutane wai suna ganin gata ne wai gata to ita gata ai alaman kana da gata shine ka kwanta asibiti a zo wani ya tsaya da kai ko mai hankali wanda zai rika sa ka ayyukan bauta ya rika lura da in su ma kake yaushe ka su mai yaushe karfa farfado dan ya gane sallar da ba ba sai kai bai gane wadda sai kai saboda ka fado a farfado a lokacin ta wadda lokacin ta ya wuce kana su ne ya san lokaci kaza har awa kaza kana su ne yanzu ko ka farfado to za ka yi sallah kaza za ka yi sallah kaza ya samu takarda ya rubuta ma da ka tashi nuna ma ya ce to za ka yi sallah kaza saboda da ka suma daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba ka san wannan babu amma yanzu ka farfado daidai lokacin za a iya yin magriba da isha'i saurara ka a biyar rana ta faɗi ka farfado tangaran sannan kana gane wanda za ka yi magriba da duk ya rike kiyaye wannan haka muke ajiya mu jiya in an zo mutumin da ya tsaya wurin ka wanda ya fi kirki wanda zai ta baka lemu yana dura ma ya ta sha ya baka shayi ya baka wannan shi ma ya zo gaishe ka ya zo ma da ayaba wannan ya zo ya zo ma da lemu duk waɗannan su ne gata ba wanda zai ma nasiha to wane fa gaskiya wannan alamomin da ake gani to gashi gashi gashi a ina babu wannan ko an ga alamar mutuwa sai ya yi kokari wani sai ya koma sai ya ce gaskiya rai dai na Allah ne amma zai wahalawa ne ya tafi dan biya ga alamomin mutuwa sun bayyana gare amma ba zai faɗi a can ba sai ya zo gida sai faɗi to ya aka baro shi da jiki sai ta rai dai rayuwa dai ta Allah ce amma ya ga alamomin mutuwa wanda ba za ta tashi ba kuma ba ga ya masu ba balle shi kana ji to ba sai kai wutun kafin lokacin idan mutum yana da hankali idan fa ka kai wani lokaci za a baka shawara ne za a gaya ma ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan kai sai ka zaba inda zaka bi kai mai hankalin kanka ne sai ka zaba saboda haka yin sadaka a lokacin da kake lami lafiya lau kana rowan kudin kana jin za su yi ma amfani takhshal faqara kana tsoron talauci a lokacin wata amalul ghina kana burin wadata to ka ka balle a lokacin nan kai ga kana ganin da sauran inda zaka ga kana ganin zaka iya juya kudin nan lokaci kaɗan su zama kaza ko ko zaka iya juya wannan kaddara ne ta zama kaza duk da haka ka bantare da ka aika lahira ba wanda ya fi ka hankali to kuma wannan ɗayan ai ba sai na faɗe ba sabanin wannan aka san wannan ba sai an faɗe ba mafi hankali hankali shine wanda yake kokarin ya ajiye ma kanshi kaya inda in an tafi ba a dawowa shi yasa aka ce hiya duniya ita wannan duniyan nan aqallu min alqalili ta fi kankanta kankanta wa ashiquha azallu min dalili masoyinta shi yafi kowa kankanta tana simautar da mutane tana kurmantar da mutane ta haukatar da mutane su rikice a cikin ta ba wani dalili ba wata hujja to amma mai hankali a ciki shine wanda ya kai kayan shi dan ajiya shine mai hankali wanda ya kai kayan ajiya duniya gida ce hiya daru man la dara laha ita ce gidan wanda bai da gida duniya fiha yajma'u man la aqla la a ciki ne wanda yake bai da hankali mahaukaci ke tara kayan shi sai tara kaya shi mahaukaci anan bayan ya san kuma zai ba gurin ya tafi can sai tafi can ba komai huntu ba kowa huntu haihuwar mamansa bai kai komai ajiya ba to mahaukaci ke yin wannan ai ko mahaukatan na da yawa mahaukaci shine ke tara kaya nashi nan duka bai damu da ya kai wani abu a jiya lahira ba kuma ya san can ne in an tafi ba a dawowa can ne garinmu can ne gida shi yasa ya zama al'akhira in an je can daga nan ba inda za nan a duniya kusa daga nan sai barzak inda za a samu shamaki ba ma lahira ba ma duniya daga can sai addarul akhira in an je can isawi an koma gida ne ba ka zuwa garin ku ai tunanin za ka wuce kuma ka je wani wuri ka bar garin ku to can ne garin mu in an koma can an koma inda aka baro can ne asalin gida can za a koma duk inda za a je a dawo sai an koma gidan kuma in an je can an je kenan har abada ni duk abin da ke ban tsoro kenan da a ce in an je a kaddara za a dawo ai ka ga wa'azi ka dawo ka sake maimaita abin da kai to wallahi in an riga an tafi ba a dawo har abada ba za a yi wani zamanin da za a ce akwai inda za a ba daga can can ne an koma asalin wuri ba mu ƙara dawowa muka bar wannan duniyar nan an gama ita ma an rushe ta gaba daya ba ta ƙara dawowa ta zama duniya an gama kenan har abada abadal abadi sarmadiyya ake ce mata hayatun abadiyya sarmadiyya in an ce abadan sarmadi abinda ba rahanan da zai juyo infinity in an ta kama tafiya kaman fararal ne fararal ba yadda za a yi tsaya kawai an tafi sungul gaba ɗaya ba ranar da za a ƙara dawowa sadda da aka bar gidan nan mutum ya riga ya fita daga ciki ya bar shi kenan har abada to aiko ni dai ina tunani ya kamata mu ji tsoron wannan tafiya tafiyar da ba za a dawo ba tafiyar da babu guzuri ba wanda zai taimake ka da nashi kai ma gurin kake yi ina ma da ka karo balle a ce ka san wani balle shi wani ya daure ya san ma nashi kuma duk yanda dangantaka kake da take da shi ba zai iya ba kai ba za ka iya ba shi ma ba zai iya ba to dai annabawa su suka fi kowa daraja amma an je neman su taimaka kowa na cewa nafsi nafsi to mu fa kowa ta ce ta kan sheki a wurin kowa yana ta ta kan sheki ba wanda zai iya mauna wani abu sai wanda Allah ya so in ya ba su ceto ya ce kai cecuwa ne kuma ceton nan mutum bai isa ya ce yana so ya cecuwa ne ba sai dai a ce a'a an baka ceto ceci kuma sai an nuna ma wanda zaka ceton ba kai ne kake da ikon ka zabo ko ka ce zaka yi ko kuma ka zabo wanda kake so ba labudda sai ka sai ka sai an gaya ma wanda zaka yi mawa sai an ce ga yadda zaka yi ga wanda zaka yi mawa an baka kuma ga wanda zaka yi mawa to ai ko ya kamata mu ji tsoron wurin nan duba wannan da fa suna da bishara an gaya masu amma suna mutuwa suna kuka suna cewa safarun tawilun wa zadi la yuballighuni tafiya ce doguwa kuma gashi guzuri ba zai isa ba kuma sun yi aiki wanda ya salla bayan manzon Allah in ba munafiki ya zama ba yana da tabbacin shi dan aljanna ne kama suna ta kuka suna jin tsoro mu fa sadaka mutum ya san yadda za a yi wala tumhil kada ka yadda kai jinkiri hatta idza balagatil hulqum har sai lokacin da mutum ya ji rai ya zo makoshi za a zare qulta sannan ka koma kana cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza abawa ne kaza abawa ne kaza ko abawance kaza lokacin mutum ya ji magajin mutuwa ya fara kama shi ya fara sadakoki ya fara aunawa yana cewa ayi kaza ayi kaza ku duba lokacin da makaranta ala ayi halin ta mu mutum ne mai kuɗi yana da kaddarori ana yi mai sana'o'i zai zo ya zauna a falo a kawo kowa ya rika kawo balance kowa ya rika kawo balance kowa ya kawo balance kowa ya kawo balance ana ta lissafi wani ya kawo kaza wani ya kawo kudi kaza haba malam sai mala'ikan mutuwa ya zo a lokacin su suna ganin mala'ikan mutuwan ma sai ya zo ya gana ma ya zo da wata sifa ya zo da sifa kamar irin sifa almajiri wanda ma za a iya renawa da aka tare shi ma aka hana shi shigowa ya matsa ya ce sai ya shigo suka dai matsa ya matsa har aka dai aka sanar da shi babban mai kuɗi cewa ga wani fa ba a san shi ba amma ya nace sai ya shigo wurinka ya ce a bashi kuɗi ne dai ga sunan ba wani mutane a ya shigo ya zo ya ce ni ba kwanka ne wurinka na zo ya ce kawo ya ce an ce ne in zo yanzu ana kiran ka can ka ansa kira ya ce ina ya ce can wurin Allah ni mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa ya rikice a bai ya ba a sanar da a ba mu lokaci in bada can in bada can in bada can ya ce ina a lokaci ya yi ba a jinkirta ko minti ɗaya yanzu a baka dama ka sarrafa kai sadaka ko kai aikin nan yace na ai mu in mun zo la nufarritu ba ma jinkirta kuma inda hatta idza ja'atuhum rusuluna wa hum la yufarritun lokacin da mala'ikun nan suka zo masu ɗaukar rai ba sa jinkirtawa babu wani a duniyan nan da Allah zai aiko sai ce sauran nan su ce a ƙara mai minti ɗaya abadan kai nan man kana ko da aka yi fara ihu yana kuka yana zagin dukiyar a yanzu ga ta nan ba tana amfani kuma zai tafi ya batta ya so ko ya ki shikenan ala waqad kana li fulanin kaza kana cewa abawa ne abawa ne bayan kuma shi ma wannan yanzu ya samu sai da bukata abinda kake ta a bashin nan wataƙila ya mafi kai ya samu wa hatta la tartabiku har kada ka kai ga lokacin da kai rikice ka riga ka abin nan ya ce tartabik lokacin da abu zai ta kaman ka hada yatsunka haka kaga ka takuda su ko to lokacin da abu ya takude ma sai sadda kaga abu ya takude ma wa anta fi sakaratil maut kana cikin magagin mutuwa wa tanshagilu bi ghairi liqa'illahi war raja' fihi lokacin nan ne zaka shagaltu cewa gashi nan zaka zo gashi nan ka abun nan ba yanzu kai da zaka wurin Allah dalilin ka rude saboda ga abun da ya kamata kai ba kai ba sai yanzu da mutuwa ta zo sai ka rikice ma maimakon ka ambaci Allah ko kai fatan zuwa gare shi ko kai furuci da shahada saboda ka rikice ka san baka da komi yanzu ku duba fa yanzu ko a duniya nan ba wai ma maganan wani abu mai tsanani ba yanzu jarabawa a ce jarabawa ce baka ma san ranar da za a yi ta ba sai aka ce gobe ne kuma baka shirya ba dama kai baka karatu sai kaga an ce an fitar da time table an yi komai to sai aka ce yanzu saboda corona saboda wane ne an sa time table gobe duk dan level kaza ya je jarabawa idan mutum bai karanta komai bai je jarabawa ne ya zo ya rikice sai ya rasa abin da zai yi magana ma in zai yi sai ya yi shirme a maganar shi ba zai iya haka ne injiniya ko ku ne malaman makaranta da ba ga na ba zai ma yi dukkan kidimewa zai yi rasa ma abin da zai fito ta ina ma zai bullo in ya tara da taban shi gaba ɗaya ce to wai wani zai karanta kuma gobe ne jarabawa to haka zai kidime ne gaba ɗaya rubi to nan duniya ce fa wanda in ya gana ma ya gana ma sai zaji ma bashi da sallah ba ya kashe kore daga makarantar ba daga ne ya kulle shi a ce ya zagi babban mutum to daga nan sai ni to in lahira ne wa zai zaga mutum bai isa ya ga mala'ika ba ma balle iya mai magana har ya ce wani abu a in a nan duniya ne ma mutum ya ga mala'ika mutuwa zai baka isa ka kalle ya kalle ka ba a zauna lafiya abadan balle an je can a nan duniya ma in ba karfin hali aka ba mutum a can ba a nan duniya in ka ga mala'ika faduwa kawai za ka mutu da sifar shi mutuwa za a yi to balle an je can har an ba su ga kayan aiki suna rike ka ga in ka daga kai baka iya gani iyakar kan shi in kayo kasa baka iya ganin kawun shi baka iya gani baka isa kaga iyakar shi ba balle kaga iya madaurin wani inda ake kira madauri baka isa ba saboda bala'in yadda yake da girma da tsawo ba wata halitta shi da kake iya ganin iyakar ta kuma kaga ga sarkoki yana rataye ga gudumomi a hannunsa duka jira kawai ke ba shi umarni da za a ce mutum ya abin nan ba sannan kana gani kusa da kai an ɗaure wasu an haɗa da ƙafafu da hannuwa an yi daurin goro an yi ma mutum an wurwura shi kawai an jefa kamar yadda ka san ana jefa majojawa ya yi wuta yana iko kai mutum ya magana abadan wallahi ba zai yi ba ba sa wuri yake duk wani magana da kake ganin mutum yayi a nan yanzu yayi a nan yanzu ko a nan duniya akwai inda in ka shiga aka ce yi magana wallahi ba za ka yi ba ka ce yi magana a ce kawai je kai magana wallahi ba za ka yi ba to balle can wannan kuma ƴan uwanka ne ma kana ganin su a matsayin ƴan uwanka wataƙila kaya ne suka canza ne kawai su sun sa wani kalan kaya kai ko ba irin kalan gare ka ba a ce kai magana ma ba za ka yi ba to balle wanda za ka zo baka taba ganin shi ba dama kuma baka taba ganin irin su ba halittar shi ba ma sannan kuma yana yin fushi da fushin Allah yana murna da murna Allah in an yi abin da ya cancanta yana jin daɗi in an yi fushi yana fushi kuma bai ba a halitta shi da shi ya ji tausayi ba waɗannan zabaniyawan yanda ka san in ka sa loma a bakinka ko ka sa yankan nama a bakinka baka jin tausayin san da aka yanka kana ma tuno shi to haka in an ce mutum azaba ba sa jin tausayin shi dan ba halitta su dama da tausayi ba ba halitta su da bine ne tausayi ba san shi ba to haka suna fushi ne da fushin mai rahma haka ayi kafin wannan lokacin kada sai ka kiɗi ne ka rude a lokacin ba za ka iya komai ba wannan ta bi shahada a lokacin a dinga faɗi ma mutum ma ya kalmar shahada ba zai iya ba wallati inna nataqta biha ay yuqtamu laka bil iman wanda ita kalmar shahadan nan da za a ce mutum yayi sa'a ya faɗe ta sadda zai mutu to ana masa fatan ya rufe ko ko ya samu husnul khatima nas'allaha husnaha bi mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh qala ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله تبارك وتعالى yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da magana wadda take tabbatatta ita ce kalmar shahada a nan duniya wanda Allah ya azurta shi da kalmar shahada ya samu babbar kyauta nan duniya wa fil akhirah haka nan lahira ma in an shiga barzakh aka fito zai fito da wannan kalma sadda zai shiga barzakh da ita in ya fito ma akanta shi yasa ake roƙon Allah muke addu'a kullum Allah ya ba mu husnul khatima zama an samu wannan wa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da waɗanda suke azzalumai waɗanda suka hada Allah da wani suka yi abin da ba daidai ba wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama babu wanda zai tambayi Allah ya ce me yasa kai ko me yasa baka yi ba Allah ya saka cin haka wa qra ma ruwiya min hadith Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu wa arda'ah kuma ka karanta abin da aka ruwaito abin da aka ruwaito daga hadisin Mu'az bin Jabal Allah ya kara masa yarda yadda da shi annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Mu'az bin Jabal yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah wanda ya kasance karshen maganarsa daga wannan gida ya faɗi wannan kalma ya zama ita ce ya faɗa ya ce la ilaha illa Allah da halal janna to ya shiga aljanna ya gama shi yasa muka karanta can ba in baku manta ba bayan manzon Allah alaihi abdullahi salatu wa taslim ya ba duniya ba dade ba cikin yan kwanaki cikin wannan satin da ya ba duniya sai aka ja ka samu Usman bin Affan a wani wuri Umar ya same shi yayi shiru yana ta kuka yayi tagumi yana kuka yana kuka mai tsanani Umar ya zo yayi mai sallama bai ma san yayi sallama ba bai amsa ba yayi mai sallama har guda uku nan bai ma san yayi sallama ba sai ya wuce ya je ya samu sayyidina Abubakar ya ce kaga abin da nake tsoro ya fara faruwa ya ce na zo na samu Usman na yi masa sallama har sau uku amma bai amsa ba ina tsoron kada yanzu bayan manzon Allah ya bar duniya kanmu ya rarraba mu koma abu ya koma sabo sai kamo hannun shi da ya je sai kai mai sallama bai amsa ba ya ce eh kuma su ba sa munafici sai kamo hannun shi ya dawo suka koma ya ce zo mu je suka koma suka samu Usman bin Affan a cikin wannan hali da yake suka yi sallama yanzu ko ya je ya amsa sai abubakar radiyallahu anhu ya ce masa dan uwanka umar ya ce ya zo ya same ka ya yi ma sallama amma ka yi banza da shi baka amsa ba ce gaskiya ni ban ma san ya zo ya yi sallama ya wuce ba ina ta tunani ya ce a ka sani ya ce a ai ba zai yi in ji ka yi sallama ban amsa ba ba ina ta tunani sai ku dai ba mai haka dai kuke dai kai dai so kuke dai ya ce ma haka ba ne ina ta tunanin wani sakaki da na yi ne sai abubakar ya yi sauri ya ce masa ya usman in kana tunanin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya dugun zuma ka kada ku manta ba wanda ya fi ni kusa da shi kuma ni ma gashi nan dole hakura ne ba wanda ya fi ni kusa da manzon allah kalla yadda rayuwar mu yadda muka tashi ya kada fa suka tashi tun kafin ma aiko manzon allah ka duba shekarun da muka yi tare da shi ka duba ka duba ka duba ya nuna masa ya ce saboda haka in wannan ne hakuri kawai za mu mu koma mu ci gaba da aikin da ya samu sai ce abinda nake tunawa sakakin da nayi na zauna tare da manzon Allah ya kamata a ce in tambaye shi menene mafi karancin abin da zai kubutar da al'umman nan amma ba tambaye shi ba sau da aka nake tunanin cewa na yi sakaki ya kamata da na tambayo in ji menene mafi karancin abin da al'umman nan za su samu wanda za su tsira sai ce kwantar da hankalinka na tambayo mamu wata rana muna tare da shi na tambaye shi na ce ya rasulallah gaya mana mafi karancin abin da al'umman nan in Allah ya azurta su da shi za su samu su tsira a lahira ko ta yaya za a samu a kubuta ba shiga wuta ba sai ya ce man kalman nan da na ce ma baffa na ya faɗi ranar da zai mutu bai faɗi ba duk wanda ya faɗe ta a lokacin da zai bar duniya Allah ya taimake shi ya faɗi wannan kalman ya sha shine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saboda na gaya mashi na ce ka faɗi wannan kalma kalma ce wadda zan yi hujja a wurin Allah wani wurin ya ce in cece ka saboda ita a wurin Allah Allah bai so shi faɗi ba ya ce to duk wanda Allah ya azurta shi ya mutu akan wannan kalma ya tsira fatar da muke Allah ka ba mu sabati da istiqama ba dan halin mu ba Allahul musta'an saboda haka wannan kalmar ita ce mutum zai kokari ya tsare ta duk abin da zai lalata ta mutum ya kokari ya nisance shi kai ta nema iya rayuwar kana neman menene abubuwan da kalmar nan take gyaruwa da shi menene abin da ke bata ta dan kada ka zo baka sani ba sai bayan ka rikice kuma a ce ka riga ka jagwalgwala kalmar lokacin kana raye Allah tsare wannan shine ya fito ko so naka wa hatta takuna muhibban ai wa marhaban li liqa'illah har murahiban har ka zama a lokacin nan idan kai waɗannan abubuwa sai ka zama kana jin daɗi kana murna da haɗuwa da Allah azza wa jalla faqad ruwiyat lana rawat lana ummul mu'minin ay aisha radiyallahu anha ummul mu'minin aisha ta ruwaito mana hadisi annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda duk yake jin daɗi yake murna ya so ya haɗu da Allah to shi ma Allah yana son ya haɗu da shi yana jin daɗin haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allah wanda ko ke kyaman haɗuwa da Allah kariha Allah kariha Allah liqa'ahu shi ma Allah bai son ya haɗu da shi fa qultu ya nabi Allah sai ta ce ya annabin Allah akarahiyatul maut kyaman mutuwa shine ana nufin kin haduwa da Allah fa kulluna yakrahul maut ai kowa daga cikin yana kyaman mutuwa ana jin tsoronta qala laysa kadhalika sai annabi yace ba haka ake nufi ba lakinnal mu'min idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah amma shi mu'mini idan yazo mutuwa akai mai bishara mala'ikun nan suka yi masa bishara ko ko aka ga alama a fuskokinsa ko alama abin da yake faɗi na cewa zai samu rahama Allah zai samu yarda Allah zai samu aljanna sai ya fatan ya haɗu da Allah din ya ce ai to gara ma ya bar wannan gidan ya haɗu da Allah to haka mumini yake fatan da muke Allah ka samu cikin su fa ahabba liqa fa ahabba Allah liqa'ahu shi ma Allah sai ya karbe shi kenan yana murna shi ma cewa ya zo ana jin daɗin haɗuwa da shi wa innal kafira amma shi ko kafiri idan bushira bi azabillahi wa saqatihi idan aka yi mashi bishara shi ko da azaba Allah da kushin Allah shi kuma shi ko yaji cewa alaman ba zai samu aljanna ba kariha liqa Allah nan sai a dan canza kadan kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu nan sai a dan wasalin injin yana dan batawa kariha liqa Allah ne kamar yadda in kun duba can ba za ku gani كره لقاء الله وكره الله لقاءه sai ya kyamaci haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala shi ma Allah sai ya kyamaci haduwa da shi ina fata an gane dan haka mutum ya rika kallon waɗannan wa iyyaka akhil muslim wa ukhtil muslima saboda haka ina kashedi kenan ga kai dan uwa musulmi haka ke ma yar uwa musulma wa ya ahli wa ya ahibbai yace ya iyalaina ya ku waɗanda nike so kuma saboda Allah ina maku kashedi an tatamannawul mauta li dhurrin nazala bikum kada ku rika burin mutuwa saboda wata matsatsi in mutum ya shiga cikin wata damuwa ya ce shi mutuwa ta fi masa ya aka yi kasan mutuwa ta fi ma baka san haka ba sai dai ka roki Allah ka ba shi zabi amma mutum ya ji rashin lafiya ko ya ji rayuwa ta yi kunce ce shi da wannan rayuwar ma gara mutuwa baka san inda za a yi ba mutuwa na mutu أين ظل بكم لما روي عن أنس رضي الله عنه saboda abin da aka ruwaito daga Anas Allah ya kara masa da qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato manzon Allah ya ce la yatamanna yanna ahadukumul maut kada ɗayan ku yayi gurin mutuwa yayi gurin cewa ya mutu ko la yatamanna ahadukumul maut ko aka rubuta nan ko alidurrin nazala bihi kada ɗayan ku ya gurin mutuwa saboda wani matsatsi da ya same shi ya ce shi da ma mutuwa ya wa in kana labudda mutamanniyan almaut idan ya kasance babu makawa sai ya yi gurin mutamanniyan almaut kenan ko idan ya kasance sai ya yi gurin mutuwan nan fal ya kul sai ce allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li sai ce ya allah karaya ni idan rayuwa ta alkhairi gare ni in ba haka ba kuma ka karbe ni idan ya kasance karban nan ita ce tafi man alkhairi to sai ka kaga shi kenan kaga mutum ya riga ya gama addu'a ya yi addu'a idan abun nan ne idan rayuwa ce alkhairi Allah ya raya shi idan mutuwa ce alkhairi Allah ya karbi ransa wannan shine yafi wa iyyaka wal ya'as ina ma ka shedi da ɗebe tsammani min rahmatillah daga rahama Allah kada mutum ya tsaye ɗebe tsammani ya tunanin aiki Allah ba zai ji kanshi ba ko ba zai mai rahama ba yadda mutum ya yi laifi ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da muka karanta wancan littafin aka ce la zamba ko la la kabirata ma'a tauba babu wani zunubi babba in dai mutum akwai tuba yana ta tuba sannan kuma la saghira ma'al israf babu kuma karamin zunubi matukan mutum ya dage yana ta zunubi babu wani karami in dai mutum ya bai tuwo ba to zunuban nan za su tattaru za su zama manya manya wanda za a rasa yadda za a yi da su saboda haka tuba shine abun nan kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun saboda haka dukkan ku kuna yin kurakurai mafi alkhairin masu kuskure kuwa su ne masu tuba saboda haka mutum ya yi kuskure ya tuba hadisi yake cewa ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar kuna yin kurakurai dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku to sannan kuma ayyuka ya ibadi yake cewa ya ku bayina wato ayyukan ku inna ma hiya amalukum aw fiha lakum ayyukan ku ne ake kididdiga muku ana tattara su ko faman thumma uwfikum iyaha sannan in cika muku ladan man wajada khairan falyahmidillah wanda duk ya aikata alkhairi ya ga alkhairi ya gode ma Allah man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya ga sabanin haka ko to kada ya zargi kowa sai kanshi kawai ya zargi kansa shine bai bi ba saboda haka waɗannan su ne abin nan su saboda haka mutum ya fa alaina an na'khudha fi asbabi shafa'ati wal wiqayati wal wal ilaj dan haka dole ne mu koma mu bi duk wani abu da zai sabbaba asbabu shifa'i ko duk wani abu da zai sa mu samu waraka mu samu waraka wal wiqaya da kariya wal ilaji da magani wiqaya shine rigakafi a samu kariya shifa waraka wiqaya kariya a samu kariya wal ilaji magani saboda haka mu nemi waɗannan abun guda uku a rayuwar mu gaba daya asbabu shifa bil wiqayati wal ilaj mu samu mu samu wannan sababin da zai samu waraka ta hanyar kariya da magani ka kariya ga an ce magani abun nan bane kadiba yadda aka damu fa da lokacin ciyan nan duk kullum har yanzu dai ana ta fama har yanzu ana ta fama kuma duk kariyar da ake magana kariya ce fa dan ka a mutu kada jiki ya wahala a mutu to in aka zo aka je ta aka shiga wuta ina amfanin kariya babbar kariya mutum ya kare kanshi daga zunubi zunubin da zai sa ya je ya shiga wuta ba ta ne a bari mutum ya faɗa ma wannan ba amma dai yadda muka damu da duniyan nan ba haka muka damu da lahira ba mutum yana tsoron wahala ta duniya tsoro har ya sa mutane su ruɗe gaba ɗaya su rasa inda za su sa su amma suna ta ɓata ma Allah duk abin da Allah ya ce ana kinyi ba a tunanin kuma yadda za a je a shiga wuta waccan kariyan ba neme ta ba amma na neman kariya a kare jiki a kare abin nan wani in yayo shiga sai ka gan shi kamar mahaukaci ya sa wasu kaya ya kinkima wani abu har a gida akwai gidan da fa suka kulle mai gadi gaba ɗaya sai da fa mai abu ta windo wai mai gadi ya cika yawo yana fudda kada ya fito ya je ya ɗebo ya watsa mai ƴan gidan gaba ɗaya suka kulle shi da ɗakin matsayatan ko fanka ko wuta babu amma daga baya aka gyara ɗakin aka sa mai fanka aka sa aka sa wuta aka sa fanka aka kuma kulle shi ciki aka ce to yanzu in dai fitowa za ka yi ga fanka nan ga komai duk saboda kada ya fito yanzu an sa mai fanka da ba wuta ma wurin amma yanzu an kunna mai an sa mai wuta an sa fanka a cikin rike shi ya da rika bashi abinci ta windo saboda kada ya fito saboda in ya fito zai yada wa mutane amma kullum ana ta zunubi ana ta zunubi ba damu ba saboda ita an daina zunubi saboda jin tsoron Allah da ana ta zunubi laila nahara ana ta sabo amma da ta zo sai da aka kukkulle ko ina wuraren da ake mata a ana alfasha ana komi duk aka rufe su a duniya ba ba nan kaɗai ba a duniya aka kukkulle su saboda an gano yanzu an saki wani ciwo ɗaya to da ciwon ya kai ɗari ko dubu da za a yi guda ɗaya ne wannan aka saki gaba ɗaya kewaye duniya da masifa ko ina har yanzu tana na ana ta fama to da sun wuce ɗaya fa sun kai ɗari mu dai yanzu da mun zama kabaru kana inda wannan ne tun da ɗayan ma shi tsoron in yayi nisa ba yadda za mu yi nemo ba aka ce in ɗayan nan ya balle nan mu a nan irin mu irin tsarin da muke da shi nan ba yadda za a yi da mu dan in ya balle yawan mu ya kai in an zo ba yadda za a yi da sai dai a yi ta mutuwa ka wancan ke a bisa titi to inda sun kai ɗari ba ya za yi kuma kowa na jin tsoro to amma ba a jin tsoron Allah ba a jin tsoron zunuban da ake aikatawa kuma yanzu in ta wuce kwata-kwata sai kuma a koma ita zunubin saboda ta wuce ba ji tsoron wancan ba ko da kamata ya ji tsoron Allah babban abu shine yau mutum in ya mutu ya shiga wuta wannan shine babban masifa amma duk wahalar da mutum zai sha a duniyar nan in ya gama ya shiga ya mutu ya shiga aljanna ya manta da wannan wahala Allah ka tsare mu Allah kare mu daga dukkan masu koma wani masifa jarabawa Allah kare mu da ita وأن نلتزم بالنصائح الطبيب بالنصائح الطبيب طبيب مقوما مبنتيهوهن لكتا وندشيني أصل لكتا شيني عليه الصلاة والسلام حتى لا نعرض أنفسنا للهلاك سيد بذام كيكا مهلكا با مبنتيهوهن دا likitan da ya fi kowane likita ya yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta la nu'rida anfusana lil hilaki ta yadda ba za mu kai kanmu wajen halaka ba wa yasunnu lana ar-ruqya ash-shar'iyya bil ad'iyya al-ma'sura 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya halatta sunna ne mu rika yin addu'o'i irin na shari'a wanda za mu tofi ko wanda za mu karanta a inda muka ji ciwo ko mu addu'a kafin su zo waɗanda za mu nemi kariya daga shaitanul insi wal jinni bil al-adiyat al-ma'sura 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya mudawwina aya bi kitabi daya bi kutubi ilmi wa kathira wadannan addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tattara su an rubuta su da yawa a cikin littattafan ilimi kuma suna da yawa Imam Nawawi hal littafi yayi nashi kitabul azkar wanda yayi gaba ɗaya na Imam Nawawi wa ba'da nuzul ay mu'awwadatayn haka nan bayan saukan waɗannan ayoyi guda biyu suratul falaq da suratul nas akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bihima fi ruqa annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da su wajen yiwon kariya ya karanta ya tofa a jikinsa ko a jikin wanda bai da lafiya ya masa yana mai yalin hatta fi maradi mautihi har lokacin da ya rashin lafiya na ƙarshe wanda ya bar duniya yana an an yi mai amfani da waɗannan don haka ana gaya mana mu rika amfani da su muna karanta muna shafawa alimaru ya na aisha radiyallahu anha qalat saboda abin da aka ruwaito daga aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza marida ahadun min ahlihi annabi ya kasance idan wani yayi rashin lafiya daga iyalan gidansa nafasa alaihi bil mu'awwizat sai ya karanta wannan falaki da nasu ya tofa masa shine abin da ake nufi da nafasa saboda haka mu ma mu yi mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kyale mulhidai wanda suke musu ba su yadda qur'ani ma na magani ba ai ta fama a gaya wa mutum a ce yayi ya ce ina bai yadda ba ba a ce kada ka je asibiti ba ba a ce kada ka sha wancan magani ma amma wannan ma magani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma marida maradahu alladhi mata fihi yayin da annabi yayin rashin lafiyarsa wanda bai tashi ba daga wannan Aisha take ba mu labari tace ja'altu anfusu alaihi wa amsahahu bi yadihi bi yadi nafsihi sai na kasance ina tofawa a hannunsa in karanta waɗannan ayoyin sai in tofa masa a hannu sai in shafa masa da hannuwansa ba a hannun take tofa ba bi annaha kanat a'zamu barakatan min yadi saboda hannuwan manzon Allah sun fi albarka kan hannuwana saboda haka bana shafa na san shafa mai iya inda zan iya shafawa ta tofa ta shafa masa to ya ka gani ai kaga wannan ita ce mata amma wadda za ta rikice baka da lafiya in ka su mace waje da gudu tana ɗaka daga hannu bisa kai ta ihu ba dawo da kai za ba in ma ka cika ba dawowa za ka yi ba wata ma kuma ma dama tana nan tana yi majira tun da nan jiya yaro bayan mun gama karatun da yake ce ma abokin shi ya gaya mai a nan garin an yi mutu abokin shi ke ba shi labari ya ce da aka mai gidan ya mutu da aka gane ya mutu yana da wani safe a cikin ɗakin shi da kuɗi ciki matar da ta zo ɗaya sai da ta yi ƙoƙari kafin a ce ko mutane su taru an ɓaɓɓako safe ɗin an sa mata a mota ta kai ta boye ku duba fa mutum mace tana da ƙarfin da za a ce ta wanke mijin ba za ta iya ba fa bayan ga a ce ta mai wanka ba ta iya amma tana da ƙarfin halin ta shiga ɗakin shi kafin yan uwan su zo ta ɓaɓɓake safe ta ɗauka ta sa a cikin wani wuri an boye safe ɗin da yake sa kuɗi ta sa akwai kuɗi a ciki sau da da aka ce ya mutu aka sanar sai sai sauri ita ta dawo gida kafin shi ya dawo daga asibiti sai sauri ta je ta babbace sai aka sa kaci suka babbace shi da karfin tsiya aka sa aka sa mata mota sai wani wuri ta aje ta ya ka gani wala abun kai ka ce dai ga ga abubuwa nan ta zo kuma karshen da mutum bai komi ba shi bai komi ba yanzu kuma gashi nan an tafi su sun kama fada akan kayan an fara faɗa kan kaza an fara faɗa kan abin nan ma to wadanda za ta yi ba tofi ta shafa ba ta ga rashin lafiyar in ka su mata waje da gudu tana jira tana jira ta ji yaya yaya tana jira ta ji mutum yana rayan ma malam an fara kaso ai faqad ja'alat falamma marida saboda haka ta rika shafa mai wannan wa amsa li'annaha kanat a'za mubaraka min yadi a ga nan ai muktasar sahih muslim a ciki aka ruwaito إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وحانته الأقا وخانته الأقاقير أكت إن الطبيب ها له علم يدل به للي لكتا يرى إلمي da zai iya cewa a yi kaza a sha kaza a yi kaza a sha kaza a yi kaza a sha kaza haka ne ko in kana lil mar'i fil ayyami ta'khiru idan har mutum yana da sauran kwana sai kaga in ka sha yayi tasiri amma wallahi idan kwana ya kare ko likitan sai an kure shi sai ya rasa abin da zai bada sai dai a rika maimai in wani ya bada sai wani ya zo girgida kai sai ya canza ma abin suna ku kaman wani magani ya canza iri ɗaya ne maganin sunan ne tunda su profession din su ne ya san sunan maganin guda ɗaya ne amma suna daban wani ma sunan kamfanin kawai zai rubuta in an zo kawai bada magani ya ce ai ya ce a bada bitam ba bada bitam ba bitam din har shi mai bitam din mutuwa zai wata sai sai ai shi ya rubuta bitan ya kamata a bayar amma yanzu an dauko duka waɗannan magunguna waɗannan ba magani masu tsada bane ma masu na gaske bane shi bitan bitan ko je ne ko bitan bitan din na ba wani bitan in mutuwa ta zo mai bitan din ma mutuwa zai to in ka ga likita ya bada magani ya yi amfani ya bada ya yi tasiri kana da sauran kwana ne amma wallahi wani ma idan kwanan ya kare ko allu ko na ruwan nan za a dura ba zai shiga ba a nemi jijiya a rasa ko a ga jijiya a dura ba zai shiga ba a yi yadda za a yi ruwan nan ya wuce ba zai ba to shi ya gane dawa daga nan in ya sa ya ce yana zuwa ya koma ofis din shi ta kafe ta lafuta waya yana jira ya ji an ce mai kaka ka mu ka daina motsi ya san mutuwa tun da dai an sa ruwan nan ga ko ina ba ya ki shiga an sa ta hanci an sa ta ina an sa ta ina ya ga bi yadda ya dabara in nasu sun suka kasa ya je su kira shi ya zo ya ja ya kara ya rage ya kara ya haka ya haka ya haka ya ci zai ce yana zuwa no no a bashi dan time ya dan restin su kuma yanzu ya riga ya yi hai menene wani turancin shi na ƙarya kawai koma gefe ya zauna a ofis yana ne yana jira ya ji an zo an ce ka mutu kana mutuwar ne yazo ko ya dauko wannan abu ana zuwa kace doctor yana harraka hu yana harba dama ya san mutuwa zaka yi sai ya rugo da gudu ko yazo ya dauko wannan abu ya lillika ke je ditsi ga lillika yana yawo yana lika yana yawo yana lika yana kallon ka ya ji ka gama ciwo sai yazo ya kawai ya ja ya ribe ce i'm sorry ina zuwa sai koma gefe kawai shige nasu sun yi sauran aikin shi ya riga ya gama dama ya gano sun ɗazu ya gano ko kuma ma ya kore ku in ga mu ya tsare ya ce duk kowa ya ta waje ba ce saboda yana gumi kun ga AC ma yana bayan an san kana gumi kai in ka ci karatu ba ka san gumi ba in za a musu ana gumi kai ma ba ka mai sa'a ba sai ta ka ba ka wuri ka cika ba ka ba ka gani in ka ga ka yayi wani aiki har a cewa akwai wani consultant shi wani professional ne a kai a wata asibiti a dauka daga nan akwai wani wuri a dauka akwai wani wuri a dauka wallahi da ƙarya ne ba abin da za a yi a ya riga ya gano maganin ba zai ma shiga ba ko an sa ko an sa ba zai shiga ba ko an sa ba ya aiki to za ka sai a bari hatta idza mantahat ayyamu rihlatihi har lokacin da kwanakin tafiya ya zo in ya kare a arad tabibu daga nan likitan ma sai ya rikice ya rasa yadda zai wa khanatu al-aqaqiru dukkan magungunan da yake badawa su yaudare shi ya bada wannan ya gaba yi ba ya bada wannan ya gaba ya tuno ya tuno ya tuno ya kamata ya bada kaza ya kamata ya bada kaza ya kamata ya bada kaza duk ya gano ba su da amfani sun yaudare shi yana ganin kamar da za a yi saboda haka jama'a mu kalli wannan abu kafin wannan rana ta zo wa yajibu alaina dan haka wajibi ne akan mu an natahalla bis sabri war rida fi hadhihi as-sa'ati al-'asiba mu yi hakuri wato in an zo irin wannan lokaci yayi sadda rai zai fita da mu da wanda shi yake cikin halin karɓar nan da ƴan uwa wajibi ne mu yi hakuri a wannan lokacin mu yi kwalliya da hakuri da nuna yarda da abin da Allah ya hukunta a wannan lokaci mai tsanani wa an naqtadi bima ruya lana min hadisi Anas radiyallahu anhu kuma mu yi koyi da abin da aka ruwaito mana daga hadisin Anas Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala ala shadin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga wurin wani matashi wa huwa bil mauti lokacin matashin nan yana cikin halin mutuwa mutuwa abin nan ba fa qala kaifa tajiduka yace yaya kake ji yaya halinka qala arju ya ras arju Allah ya rasulullah wa akhafu dhunubi yace ina fatan Allah ya marhama ya manzon Allah ina fatan Allah ya tausaya min duk da kuma ina jin tsoron laifukan da nayi masa amma dai ina fatan yayin afuwa kullum kai zaka rika nuna cewa kakka yanke tsammani daga Allah ko kai laifi kai ka jinjina ma Allah ya rabbi in azumat dhunubi kasratan ولقد علمت بأن أفوك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إن كان لا يرجوك إلا محسن وبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل أفوك ثم إني مسلم كل كريك ساري شوى الله زي ما رحمه كريك ساري شوى كان توبة kasan kayi ba daidai ba fatar da kake yi ya ma afuwa in ya ma afuwa ba wanda zai tambaye shi ce saboda ni in bai ma ba kuma wanda zai ce me yasa bai ma ba kuma baya cutuwa in ya ma ko zunubin ka ne tsakanin sama da ƙasa in ya gana ma ya ma afuwa bai cutu da komi ba bai rasa komi ba sau da haka shine abin da ake so mutum ya rika fata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa khafu dhunubi kuma mutum kada ya zama ya dauki kuma ya ce kuma yana da garanti kuma yana jin tsoron laifukan da yayi yana fata ya masa afwa wannan matashi da ya faɗi haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yastami'ani fi qalbi 'abd yace to wannan ba sa haduwa su biyu ga tsoro sannan ga fata su hadu ri dai a ce a baka tsoro ba za su hadu ba fi mithli hadha al-mawqin a irin wannan wurin ba yadda la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa ataahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu waɗannan abun biyu ba za su haɗu a zuciyar bawa ba a daidai irin wannan halin ina fata gane ba korewa ba ce waɗannan abun ba za su haɗu a cikin zuciyar bawa ba a irin wannan halin yana fata ya khafu wa yarju kenan muke nufi ko ga khawfu ga raja to ba za a haɗa su a lokaci ɗaya a zuciyar bawa ba a daidai irin wannan face Allah ya bashi wannan abin da yake fata ya kare shi wanda yake tsoro wato kenan in dai wannan abin guda biyu suka hada zuciyar bawa a lokacin da zai bar duniya yana jin fata yana fatan samun rahama yana jin tsoron azaba ba biyu ba kenan to ba za su hada zuciyar bawa ba a daidai sanda zai mutu face Allah ya bashi duka biyu ya kare shi ya bashi abin da yake fatan nan ya samu rahama sannan ya kare shi daga abin da ke bashi tsoro ina fata gane na'am wannan ai amma gama sosai haka yake dama in ma mutum bai tuno da kanshi ba tuna mai za'a tambayar cewa ya yi to a wannan lokacin ne zai taimaki mutum ya samu wannan raja da kau ya fata ya ji tsoro shine yace zai iya tunowa ne da ayyukansa na alkhairi waɗanda ya yi sai ya fata kuma ya tuno da waɗanda ya marasa kyau sai ya ji tsoro haka ne amsa ita ce yi ai ma ko bai tuno ba mutane ne za su tuna masa shi zai tuno ya fi ganin laifi ran nan saboda ya ga ya shiga hannu to amma mutane sai su rika ce masa to kada ka abin nan baka dai tsaya dai inda aka ce kana fata kana jin tsoro akwai ayyukan alkhairi da yawa mun yi tare da kai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza fatar da muke Allah ya karba ma kuma kakkas kakkade da tsammani Allah fa na tausayin mu fiye da yadda iyayen mu da suka haife mu suke tausayin mu ai kun ga wani bawa daga cikin bayan Allah ya zo zai mutu din ai dan uwan shi zo ne mai fada a lokacin yana cewa ka gani yau ga irin ta na na ga ma kada kai kaza ka daina kaza ka daina kaza yana masa fada ya suma lokacin sai ya farfado da ya farfado sai daga kan sai ke cewa ya kace gani yau inda a ce mahaifiyata ta ta ganni a cikin wannan hali da nake yace gaskiya da ta ji tausayinka sai ce to Allah na tausayi na a wannan halin fiye da yadda mama na za ta ji tausayi na da tana nan so haka ana fata hamma Imam Ahmad cewa in mutum ya zo mutuwa a rinjayar masa da babul al-raja fiye da babul khawfi a rinjayar masa da zai samu rama ko ya tuno zunubi ya ce aini ne fa ku dubi bannar da ne kaza kaza ya ce haka ne amma kai fata Allah ya gafarta maka tuba zuwa ga Allah kai maka tuba Allah mai rahama ne ya sa dai yana sa ran za a yi masa rama domin karanta can baya Allah da kansa hadisul qudsi ce ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ke zato na kaga in kai zaton yin rahama zai ma rahama in ko kai zaton mummuna ai ba kyau kada ma Allah mummunan zato wannan shine sai yace to amma lokacin da mutum lafiyar shi lau kuma rinjayar da babin khaufi zai yi rinjayar da tsoro ya rika ganin bai aikata komai ba saboda ya ta karawa ya ta karawa da yawa babban kuskuren da muke yi yau shine wai mutum wai musulmi idan ya shekara ya zo ya ƙara shekara ɗaya akan shekarunsa wai sai ya zo ya ce wai shi wai one year plus a zahiri ne kake cewa one year plus amma asalin maganan ƙarya ne one year minus ne wanya minus ne ba plus bane ba sadda zaka shekara kai kwana 360 kace plus ne minus ne ko ba minus bane amma saboda shedan na yaudaran mutane wace mutum ya ce wanya plus plus kara ma akai minus ne daidaiwa akai yabna adam alayka an ta'lama wa ta'taqid ya kai dan adam ka sani kuma ka gamsu anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun أو أسبوع أو شهر فعليك أن تعلم وتعتقد أن لبنة من لبنات حياتك قد مرت duk lokacin da kai kwana ɗaya kai awa ɗaya ko kai kwana ɗaya ko kai sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya abinda ake so ka gane wani babban ginshiki na rayuwarka an zabtare shi ya wuce har abada ba zai dawo ba to kuma sai ka ce plus sannan kuma mutum ya ta zunubi a lokacin yana ganin yanzu ma one plus din da yayi yanzu saboda haka bari ya ƙara akwai sauran lokaci bari ya ƙara sai aya saboda plus ne gaskiyan magana ba plus bane minus ne minus ne ɗerewa aka daga cikin abin da aka baka an baka 60 yanzu an zaftare an zaftare da yawa ka ci 45 ko ka ci 59 kuma ka zo yanzu ɗaya ka zo ta ƙarshen saura 60 ne gare ka kuma ɗayan da za ka ƙara ka ce plus ka cinye su hamsin da tara saura ɗaya sittuna au saba'u kalla man yujawizu sittin ne ko saba'in wanda zai ƙetare su ɗan kaɗan ne sannan ka ce plus kuma kai ta zunubi ka zo ka tattaro mutane a ta rawa kai a ta kaza a ta kaza maimakon a wannan lokacin da ka zo in ma wani abu za ka yi ka zartare wani abu a daidai lokacin ka kai kai ajiya can wurin shine kai mai wayo ne ka kai ɓoyo wani wuri ka kai ɓoyo can wurin amma mutum sai ƙara shege aya ya ce ai zai ƙara wani ma har ma rudin ya ce ya kai rudu sai ya kalli kakansu ya kalli wani nashi ya ce su fa ai yan gidansu sun yi gadon daɗewa a duniya ya ce kakana sai da ya shekara ɗari da ashirin babana kuma sai da ya ɗari da tara saboda haka ni ma kaga ta ko in ɗari da ashirin irin na kusa da babana ko in wuce ma in kamo kakana amma zai wahala ban tsallake ɗari ba saboda duk yan gidanmu ɗari ɗari kanan babana ma ɗari yayi kanan kaka guda ɗaya ne shi ma haɗari ne ya faɗi da moto sannan yana 68 kaga da bai mutu ba da bai haɗari ba da yana nan maukaci majnun haka mutane ke cewa sai shi sun yi gadon da diya to a dade ka a tafi gwargwadon yadda ka dade gwargwadon yadda kuma za a neme ka aiki tun da ka dade to me ka zo da shi in ka daɗe sosai babban daɗewa mai amfani ka daɗe kuma Allah ya taimake ka bin Allah kake da ka daɗa ku duba fa wanda ya fi kowa ku duba annabi Musa fa ulul azmi yana cikin ulul azmi amma da aka zo ɗaukar ran shi bayan ya yi shekarun da ya ce to ai ni ba gaya man ba gaya mana ake kuma in lokaci ya yi ya ƙi yadda a ɗauran mala'ikan mutuwan ya koma ya gaya ma Allah ya ce to ka je ka ce masa in yana so ya zauna duniyar nan in ma ya samu bajini ya taɓa bayansa duk yawan gashin ma ana iya ba shi shekarun shekaru daidai wannan yawan bajimin gashin nan yayi a duniya ya tambayi mala'ika ya yi dariya ya ce to sai na ga wani ne da aka haka ba kuma ya za a yi to wata ran ne za mu zo a za a ɗauka kuma sannan ka je kai bayanin daɗewar da kai abin da kai ce to wallahi a ɗauka yau ban yadda ba ba zai yadda ba kalli daraja annabi Musa yana daga cikin annabawan da sai da ya koma yana jin kunya Allah ya ce saboda shi ba abin da ya taɓa roƙon Allah ba ce Allah ya ba shi ce ina jin kunya ya ce shi yasa ma yanzu shi yana tunani ne dai kai ƙara roƙon Allah wani abu ya ce a ya Musa ai tsakanina da kai ba ka ka roƙon ko gishirin da zaka kwaba garin ka ne ka roƙon ko harawar da zaka ba akuyar ka ne ka roƙon ko a kenan abu babba ne ko karami ko wane ne ka roƙe ni Allah bai gajiya da roƙon bayinsa sai dai bayin su gaji ko bai gajiya da basu lokacin da ka daina roko ma sannan ne yake fushi da kai shi kadai ke da wannan sifa laisa ka mithlihi shay shi kadai ne yake fushi da in an daina roƙon shi ba dan adam fa kana so ka zauna da shi lafiya ma ka daina roƙon shi to auna to amma ku kalli matsayinsa ku kalli annabi nuhu alaihi salatu wassalam duk da an yi ta magana kan hadisin amma dai ma'anan da ya daɗe ya kai shekara dubu da wani abu fa a duniya saboda sai da ya shekara arba'in aka aiko shi sannan ya zo ya shekara dubu ba hamsin kawai wa'azi yake yi haɗa da wannan sannan bayan an yi ruwan tufana nan ne aka yi saɓani wasu suka ce bayan nan shekara arba'in yayi wasu suka ce hamsin wasu suka ce wasu suka ce tamanin ma duk aka haɗa haɗa duk da waɗannan ma ka ɗauka ma ko hamsin cin ce mafi kankanta ka haɗa da waɗancan kaga ga arba'in ga nan kaga da riba abu nan kenan kaga yayi shekara dubu da wani abu a duniya amma da aka zo wajen mutuwa ɗaukar ran shi aka ce ya kace ganin duniya kai ka fi kowa dadewa a ciki sai sai ina ai yau ganin duniyan nan yake kaman gida ne mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofan ya kulle ta kan dade wannan ta kare kaman bai yi ta ba shekara dubu amma ya ce yau da za a ɗauran nan sai ga kaman bai shekara dubu a duniya ba kaman ya shiga wani gida ne yana da kofa tana bullewa gida mai zaure ne ya shiga ta wannan kofan ya bulle ta kamar haka yake ganin duniya bayan shekara dubu sai sa kafirai idan sun zo an tada su sai an tambaye su an kure su tukunna a ce kam labistum fil ardi adada sini shekara ku nawa a duniya da kuka zauna kuka ji daɗi kuka yi abin da kuka ga nama shekara nawa kuka yi qalu labisna yawman aw ba'da yawmin su ce kwana ɗaya muka yi ko rabin yini fas'alil aji tambayi masu lissafi ma mu abin ya rikice mana ba mu gane ba ko kwana ɗaya muka yi ko rabin yini muka yi wallahi ba mu gane ba qala illa bistum illa qalila zaman da kuka yi ba wani zama bane face dan kaɗan law annakum kuntum ta'lamun inda kun sani afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un da kun yi tsammanin mun halitta ku ne kai ku zo duniyan nan ku zaman ku yi wasa ku abin da kuka dama ba za a dawo da ku wurina ba ba za a dawo da ku wurin Allah ba a ina ba zai yi ba a cikin nan magana ta kare saboda ba wasa a cikin al'amarin ba wasa ya fito waɗannan aka ce ba su haɗuwa saboda aka sai an kubutar da mutum wa anna hadhihi sa'a a irin wannan lokacin da aka zo mutuwa ku kalli maganan nan bil jiddi wa saraha mutum ya lura da abubuwa duk a ranar da za a faɗi wannan abin yanzu da za a faɗi a ranar za ka koye su wanda bai zuwa makaranta ko ga wadda ba ruwanta da karatu ko ba ruwan shi da karatu sai ranar mutuwa za a yi bari mu lissafo kuɗi abin da ake so a daidai lokacin da za ka mutu ka hararo ka yi ko a yi ma saboda aka samu sauƙi shine ai wa anna hadhihi sa'a a daidai wannan lokaci da mutum zai bar duniya ta tatallabu min min aljami'i abinda kake so kowa yayi ma a wannan lokacin a wannan lokacin abinda kake so duk wanda yake son kai ma ai ma ko kai ka yi da kanka ka jawo kanka shine misali ne azzikr ambaton Allah a koma ana ambaton Allah ana faɗin abin da ba kawai mutane su zo suna jiya su cika ɗakin asibiti kuma hayaniyar su kawai suke ta yi kuma san ma dama ga san kunna tv in kai dan mai da wai dan gata sunanka ɗakin an kama ma kai kadai an kunna katon tv kawai ana ta kallon wasu na kallon tv har da wasan kwaikwayo kai kuma kana kwanta kan gado an taru har wasu rasa wurin zama sun yi shimfiɗa sun zauna ƙasa ana ta kallon suna kallon tv kai kana kan gado ba a san halin da kake ciki ba kayi tsit ba ka san ma watakila ba bacci kake ba kana jin masifa da abin da ake yi su ce ai an zo wanda ma za su yi ma adda ko ce bacci yake a lokacin da kake kwance a asibitin nan abin da kake tunani kake so a tunatar da kai a rika tunatar da kai game da ambaton Allah waddu'a a rika ma addu'a kai ma ka rika yi kana addu'a ina addu'a mu dauko min abin nan dinsa dauko min wancan littafin na ranan abin nan ba na ranan na ranan juma na ranan juma wannan a kasa dai kasa can wannan na abin nan na yawwa shi kawo ai wurin kuma ya bace Allah baka ka rike wurin yawa akwai lokacin da aka ce ana so ka yi addu'a a lokacin da ka zo wajen mutuwan nan misali ran nan muka karanta aka ce akhraja ibnu abi dunya ai fil marad wal kaffarati wa ibn munia ai fi musnadihi min hadith abi hurairah marfu'an yace ya aba hurairah ألا أخبرك بأمر حق من تكلم به في أول مدجعه من مرضه أي نجاه الله من النار mun karanta ran nan ko mai ne saboda haddan ya ce ba zan gaya ma wani abu ba an fitar da shi daga ibn abid duniya ya fitar da wajen wanda aka yi maganan rashin lafiya da kafarori da wane ne da wane ne dai aka yi maganan wannan sai aka ce arwaito hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu yace ala ukhbiruka bi amrin yace bana sanar da kai wani al'amari ba haqqa man takallama bihi fi awwal madji'ihi min maradihi wato in sanar da kai wani al'amari wanda yake haqqun ne ko gaskiya ne abun nan man takallama bihi fi madji'ihi min maradihi wanda bi ya faɗi wannan kalman a lokacin da ya kwanta ciwo mutum ya kwanta ba shi da lafiya sai ya faɗi wannan abin da za a faɗi yanzu to idan ya mutu a wannan rashin lafiyar nan to Allah tabaraka wa ta'ala wato ya tsirar da shi daga shiga wuta idan ya faɗe shi sai ya mutu bayan ya kamu ya kamu da ciwo sai ya tuno da wannan addu'a sai ya karanta to wannan Allah ya wajabta zai tsira da shi daga wuta da aka gaya ma Abu Huraira wannan yace qultu bala sai Abu Huraira yace ai sai abu huraira ya ce ina so ya rasulallah ya ce kala la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin wallahu akbar kabira كبرياؤه وجلاله وقدرته بكل مكان اللهم إن كنت أمرتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواحي أي في الأرواح من سبقت لهم منك الحسنى وأعذني من النار كما أعذت أولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى ina fata an gane to shine aka ce fa in mutta fi maradika dalika fa ila ridwanillahi wal janna wa in kunta qad iftarafta ay dhunuban taba Allah qad iftarafta dhunuban taba Allah alayka idan mutum ya faɗi wannan addu'a aka ce idan wannan ai ba ta fassara ba ko kalmomin kawai ake so kai ai dama an san su ma jerin ne tunda ba mu ne a wannan ba annabi an saba an saba da su la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut وسبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال والله أكبر كبيرا وجلاله وقدرته أي بكل مكان اللهم إن كنت أمرتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في الأرواح من سبقت لهم منك الحسنى وأعذني من النار كما أعذت كما أعذت أولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى akace wanda ya karanta wannan adda a lokacin da yake cikin rashin lafiya to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa mutuwa ka mutu ciki fa ila ridwanillahi wal janna to wannan mutum zai je zuwa ga yarda Allah zai samu shiga aljanna wa in kunta qad tarafta dhunuban in ko zunubai kai kuma ga ka tashi ga abun nan ba ai taballahu alayka Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubarka to yanzu wannan in baka iya ba sai da ka mutu za a ce ma a koya maka faɗi na baka taba ganin su mala bakar a ce sai da mutum ya mutu kawai ka zo bakunta ka ce da to yanzu ga wata adda ai sai dai in Allah ya sa ka iya nau'in karantarwa ka ce masa yanzu abin da za a yi zan faɗi ka faɗi bayana ka taimake shi to kuma yan uwan shi su bakka su suke ganin gara ai mai gata a hana shi motsi da da ai baka zo kuma shi ma an koya mai ya riga ya saba idan ka je gai da marar lafiya dan ka ce za ka yi mai addu'a bai cika jin daɗin ta ba sosai kamar bayan ka gama addu'a kuma ga ka karkata sai ga har yayin kurace Allah ya saka da alheri ka ba da kuɗi amma addu'a sai lamo kamar ba zai motsa ba ma amma in dai kana kwalkwalo kuɗi ko kuma in suka fara badawa har sai yin kurace to ga shi ba zan in raka ka ba ka ba da kuɗi sai ko wala wakar adda ka zo daga tete ne ka ka ne da zaka ta adda karanta adda ida ba za ba zai yi ba ku duba fa lokacin da Arif yake magana yace shi fa yaje asibiti ya tarar da yaro gashi nan zai mutu ya samu yaron nan ya ce ba shi yaro ya ga alawa yace a zo a karanta ya kira maman mama ta zo da dan siketi ya dauka ba musulma bace kuma yanzu da yawa ba haka bane wata yanzu ta je asibiti kana ita musulma ta ita ta zo da dan su bingil bingil bingil yace shi yayi mamakin wannan tace shi kan yaron bai ma san ko musulmi bane ko ba musulmi bane da maman ma ta zo bai gane bai tambaye su tace ai ita asalin ta ma Algeria ai Algeria wannan sai Algeria ce ita babanta ne a ba Faransa suka yi wane ne suka yi wane ne to zaki ya karanta mai wani abu na Qur'ani saboda saukin ya samu a samu ya kalmar shahada tace gaskiya ita ba ta iya karanta Qur'ani yanzu a tilawa sai dai kamar yadda ake karanta jarida ta iya hada baki dai ta karanta amma ba kira ba ba ta yi kira ya aka yi ta ce wallahi sun manta tun suna yara suka bari baban su da karanta qur'ani asalin baban su dai musulmi ne amma yanzu ba ruwan su da qur'ani to yaron shi zai iya ta ce na ita ma bata iya ba balle shi to yanzu abin da za a yi ya wuce ya dawo ya ji tausayin yaron nan ya fasa zuwa ya je fasa ya dawo ya zo ya ce to yanzu abin da za a yi kai yaro ba na ga alamar mutuwa ka ce la ilaha illallah yaro kawai sai ya juya baya in ya ce mai la ilaha illallah ya tarbe ta nan sai ya juyo ta nan karshe da ya ce sorry i can't sorry i can't la ilaha illallah yaro yana cewa sorry i can't ce la haula wala quwwata illa billah amma bai iya faɗin wannan amma yana tambayan maman shi when is she coming when is she coming ya tambaya wa ce ce wannan wai budurwa ce ita yake tunowa yanzu bai ba Allah ke tunawa budurwa ce ke tunawa tana zuwa tana zama da shi a gaban shi tana tana wasa da waya tana wasa da shi tana mai dariya yana dariya daga kwanci so yanzu ita yake kira ita yake jira ta zo ba Allah ba ana kokarin zai mutu ana so ya cika da kalmar shahada yana cewa sorry i can't i cannot amma yana cewa wani shi kame to ba mutum ba sannan ne zai koya ba wa du'a wal istighfar da yin addu'o'i da istighfari wa qira'atul qur'an ku duba da karanta qur'ani a koya mai ko ayi a gurin wassalatu wassalamu ala rasulillah wato da salati da yin sallama ga manzon Allah mutum yana yawaita yin wannan hina idin tajidu nafsaka munshagilan bi kulli hadha ma'al jami' wa tamutu ala husnil khatima a wannan lokacin idan ka samu kanka ka shagaltu da wannan kana ta faɗi kuma duka sauran mutane su ma wanda ya zo yana faɗi wani da ya shigo sai ce sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabi haka suke yi saboda su nuna ma abin nan ya ganka halin da kake ya daga ya daga hannunka ya daga hannunka ya kalli yan uwanka sai sai sallu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga abin nan ninka sallu ala nabi ya sallallahu alaihi wa sallam yana yi wani ya karanta qur'ani ya karanta koda wancan da suka yi ta magana har suratu yasin a lokacin tahdid ake karanta mutum sannan yana nan ba sai bayan ya riga ya mutu ba a karanta ya ji a kori shaidanun da za su kare masa wani abu in ma za a karanta a karanta a ba ba sai kayan bayan ka riga ka mutu ba to ai wannan in mutum ya sa a ya samu wannan daga wurin shi ko daga wurin wasu shi ke karantawa ya tuno da wasu addu'o'i nashi ko abokan karatun shi suka zo suka tuna mai abokin karatu idan ya zo gaishe ka lokacin da baka da lafiya ganin sa kawai yana sa ka tuna da wasu abubuwa na alkhairi na addu'o'i da wani abu dan zaka tuno da radda kuka yi kaza radda kuka yi kaza yana yi ma shikenan sai kaga ka amsa sai yanzu sau ya zo wurin mutum zai mutu ya dinga zubo addu'o'in nan yana abin nan ba da kaga isa sai ka tuna da addu'a kana ganin shi ya shigo wallahi ya zo to dama ya zanna ma zai ce to kana dai yin ana dai yin kaza ko ana ce mai kaza ana cewa kaza ba wai na faɗi bane dan yana gaba na sanin shi halin shi na sani ni kai na zo tana nan da na dauka a mota shike tuna wa yana shiga cikin mota zai ce subhanallazi bismillahir rahman subhanallazi sakhkhara lana hadha wa kaza ka hakkace اللهم إنا نعوذ بك من نهورهم ومن شرور وكذا كذا يقال من يسو آه اللهم إنا نعوذ بك من سوء من من سوء هذا اليوم ومن سوء ومن سوء من سنانا سوء الساعة دوانين دوانين سوء سوء سوء جار السوء ومن سوء سوء اليوم وسوء الساعة سوء جار سوء su'i su'i duk su'i su'in nan sai an nemi tsari su tsare su kana jin hakan nan da ka zo da aka fara ce maka su'ul jar aka kori shaitan yaya kika cikin sauki abinda aka tuna ma kayi abinda aka tuna ma kayi amfanin zaman makaranta kenan sai sa muka bambanta in ba ana zama in dai ana zama wurin karatu ga wannan ga wannan ganin juna kawai yana tunatar da kai abubuwa sai sa bambancin in an tafi makaranta da ta ake cewa a je boarding school ko university a je ka kana cikin campus kana da bambanci da wanda ke zo cikin ruwa saboda duk wani abun zaka ma ji wani abun baka ma san shi ba kana wani wuri zaka je suna tattaunawa akai kai ilimin a wurin cuɗanyan nan da ake yi kawai tana sa mutum ya saba da wasu abubuwa da yawa wanda zai amfana da su to saboda haka wannan zaman yana sa mutum ya tuna sai ga ya samu وليعلم الجميع كما كوا أنا سو يسني أن هذا قضاء الله وقدره wannan ajali da ya zo za a ɗauka ta sai a ɗauka hukuncin Allah kenan ya hukunta ai waqti baruhu lil ahya'i wato jarabawa ce aka yi ga waɗanda suke rayayyu wa bala kuma wata nau'i ne na jarabawa na bala'i li ya'lama Allahu sabiri saboda Allah ya bayyana masu haƙuri qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala nabluwannakum za mu jarrabe ku tabbas hakika hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum har mu gano ko mu bayyana su wane ne masu kokari daga cikin ku sannan kuma sannan su wane ne masu hakuri sannan ba haka nan mu jarraba laburran ku a karanta a bayyana a ga kowa ga abun nan ɗinsa a san a bayyana ma mutane Allah shi ya san gaibi ya san koye ya san koye da bayyane amma dan a fitar da abun fili wa'alam akhil karim wa uktil karima ka sani ya kai dan uwa mai daraja haka ke ma yar uwa mai daraja wa ahli wa ahibbai jama'a ta da waɗanda nake so anna bala Allah li ibadihi yakunu fil khair wa sharri wannan jarabawa in Allah aka ce bala zai mabayinsa yana iya zama jarabawa ce ta wajen alkhairi a gaya za su rungumi alkhairi yana iya yiwa jarabawa ce wajen abin da ba su so a ga yadda za su rungumi abin da hakuri kuma duk wannan jarabawa sunan shi aka ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za su ɗanɗana mutuwa wa nablukum ay bi sharri wal khairi fitna mukan jarrabe ku da sharri da kuma alkhairi saboda su zama jarabawa dukkan su jarabawa ne wa ilaina turja'un ma zuwa gare mu za a maido da ku gaba daya kowa za a gama ta tale tale za a koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa qad dhakara Allah lana anwa'an min al-bala' Allah ya ambato mana abubuwa da yawa na jarabawa fi qaulihi ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro kamar yadda ake ciki yanzu wal da yunwa wa naqsin min al-amwali wal anfusi sannan kuma ai ta samun kashi dukiya ta ragu arziki economy tattalin arziki ya koma ya kasa a samu wani irin bala'in faduwa ta arziki sannan kuma ga rayuka kullum sai ka ji labarin inda aka kashe mutane musamman dai a irin wannan lokacin yanzu nan an kashe nan an kama nan an tafka nan an diba nan an diba ba wata mafita sai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala aka ce wa bashir sabiri kai bishara ga masu hakuri ga tsoro ga yunwa ga dukiya tattalin arziki ya faɗi ga rayuka ana ta mutuwa wasamarat ga 'ya'yan itatuwa ba 'ya'ya su ma duk sun lalace to a yi haƙuri a bada a yi bishara ga masu haƙuri allazina idza asabatuhum musiba sune wanda in wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce lallai su daga Allah suke kuma ga Allah za su koma tabaraka wa ta'ala ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan su ne suke samu wani irin addu'a daga wurin Allah to shi Allah tabaraka wa ta'ala in aka ce yayi ma bayawansa salati shine ya ambace shi a wurin bayinsa masu daraja na sama sannan su kuma sauran halittu su yi mutum addu'a min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu wanda in musiba ta same su ba sa lakana ma wani su dora ma wani kada mutum ya zame ya rika ɗaukan jarabawa irin wannan in ta zo ya ce wane shi ya jama mu shi ne dalili shi ne ma da za a kauda shi a kawo wani ma da an canza wa ya ma ka sani ko wani ya zo ma abin ya fi tsanani abin ba hannun shi yake ba ko da iya ƙarshen inda za ka kai kace shi ne sababi to sababi ma baya yin aiki da in Allah ya yarda in Allah bai yarda ba ko ka so ka sa mutane su sha wahala ba kai ba in Allah bai yarda ba zai yi ba ko ka so kuma mutanen su ji daɗi in Allah bai so ba za su ji ba saboda haka dora ma wani halin da ake ciki yanzu a ɗauka a dora ma wani a ce shi ne saboda haka ana ganin da za a cire shi a kawo wani wallahi mu daina wannan magana kar ku manta nan fa muka karanta a littafi cewa wani ya mutu an yi mai hisabi abun da ya fi ba shi tsoro abu uku wanda ya fi ba shi tsoro kuma na uku ya ce aka ce menene ya ce ya yi Allah ta shigi saboda wata rana yakan ce yau da zafi wata rana ya ce yau da sanyi ya ce to wanda ya fi muni shine wata rana an daɗe ba ruwa an yi fari sai ya ce ba abin da ya fi dacewa Allah ya yi mabayinsa yanzu kamar ya masu ruwa shi kuma aka ce aka tambaye shi aka ce kai ne ka fi ni sanin bayi na har kasancewa in yi masu ruwa shi fi dacewa da su ka sani ko akwai wani abu da na shirya masu ba su ko an gane to ya za a yi ka zo ka ce wai kai abin da kake gani ka ce Allah ya ba mu mafita ya fi ma sauki amma ka ce mafita shine a cire wani a kawo maku wani wa ya gaya ma wani shine mafita ba gaya ma almuru bi yadillah shi shigi ne wa Allah yi ma Allah mummunan zato ne ba ruwanka da ka ce sai an cire wani sai an kawo wani sannan Allah zai bada mafita ƙarya ne Allah baya yin wani abu saboda wani baya kin yi saboda wani in ya ga dama ba mai sa shi ba mai hana shi la yasalu an amrihi wa hum yusalun babu abin nan ba in Allah ya ga dama zai iya yin abin nan ko da wanan a ji daɗi ko da wanan kuma a tuya an sha yin haka sau da haka wani lokaci kakkace wai ai in dai rijiya ta ba da ruwa dole ne a sha sai dai rashin guga wata nan za a zo ga ruwan ga gugan ba kai saka sha ruwan ba amrun mumkin ko ba ta yi ba sau da haka wannan muri abin da aka yi mana shari'a in musiba ta zo mun ji ba mu ji mun ci wahala kamar yadda ake mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an mu kara ma in mutum ya gar Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha wanda aka yi wani abu ya samu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da muka karanta mawaqiful imaniyya an yi magana aka ce yana da abubuwa da yawa farko wannan salatin da aka ce Allah zai ambace shi a cikin bayinsa ba karamar daraja ba ce sannan ga rahma nawa kenan biyu sannan kuma aka ce waɗannan kuma ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu to shiryayyun nan dalilin shiryan nan za a samu aljanna to wani abu ne za ka rasa a baka aljanna ka tuno da shi ma kuma in ka ci gaba da rayuwa in kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwan nan da kake gani ka sha wahala ka rasa su karshen ta kafin ka bar duniyan sai an mai ma da makwafin su wanda ya fi su ina fata an gane to in kaukaki baka ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baka kwallafa cewa wani ni ya ja maku kai ka yin inna lillahi ka ce ba wani inna lillahi da zaka ce saboda ga wanda ya jawo maku ka za a samu abubuwa guda hudu ko biyar na farko dai za a rasa wancan salatin na Allah za a rasa rahman nan da yace zai mawa bayan sa tunda ya jarrabe su da masiba zai masu rahama to za a mana rahama ba sai mu ta jira ba mu ta hakuri mu ta ƙara roƙon Allah ya ba mu sabati da istiqama sannan kuma za a samu shiriya to ba za a samu bayan tunda ba ba abu uku ko sannan bayan haka nan kuma ga ta rasa aljanna tunda sai an samu wannan za a samu wancan sannan kuma abin da za a rasa an rasa ba zai ba za a samu komai ba tunda ba mai da zuwa ga Allah ba kaga nawa kaga rasa kenan ba can din ba can sau da aka mu koyi wannan kuma abu ne hadisi ya inganta gashi nan dai ummu salama lokacin da abu ya faru ga abin da ya faru ga mijinta ga yadda aka yi ta zo sai tana ganin kamar ma ba makwafin mijin nan amma ta tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa duk masifa da ta samu mutum yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai canza masa da abin da yake wannan to yanzu mijinta ne ya mutu Abu Salama to ya za a yi ita tana ganin cikin sahabbai duk in an faɗi kirki kowane irin kirki da za a faɗi na wani sahabi to Abu Salama shi ma yana da irin wannan kirkin ya irin wannan aiki in ma bai tsere mutum ba to da haka da tace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai ta ga mato ta ce Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha wa ya Abu Salama amma da annabi ne ya faɗi mata ta ce amma fa annabi ne ya faɗi haka sai ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha ta jira sai gashi Allah ya kawo manzon Allah ne zai aka musanya mata da Abu Salma annabi bai fi kowa ba ma aka musanya mata to ya ka gani saboda kada mutum ya ga kaman wani abu dan yana da girma wani shi kona da muhimmanci a ce ga abin da shiriyar da aka ce mutum yayi in wannan abu ya faru ya ce shi yana ganin ba abin da zai tsaya masa makofin wani ko ba abin da zai tsaya masa makofin wannan abun kai ne kake ganin haka nan kuma kai ne wannan abin yake babba a wurin ka a wurin Allah bai da bambanci tsakanin shi da allura da jirgin sama in kana roƙon Allah ka sallama ma Allah in ka rasa wani abu ka sallama akan cewa zai baka wanda ya fi shi domin kai dai duk yadda kake son kanka to baka kai son da Allah yake ma ba Allah ya fi ka son kanka to kuma tunda ya fi ka son kanka ya zai baka abin da ma baka tunani ba kuma baka roƙe ka saki jiki da mai roƙon Allah allura da mai roƙon Allah jirgin sama duk ɗaya suke a wurinsa tunda dukkan su gaba ɗaya bainal kafi wan nuni ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shikenan an gama to me naka kai kawai abin da ka za ka sallama ma Allah ka gani ku duba wani wuri da aka ce annabi fa yace mana sallallahu alaihi wasallam da za mu ce hasbi Allah wa ni'mal wakil kawai ta ce mu rayuwa annabi Ibrahim ita yace kawai ta kubutar da shi daga wancan masifa ta wuta wanda kowa na mamaki har da aka wurga shi cikin wutan nan bayan wannan kalma hasbi Allah wa ni'mal wakil ya fito ya kakkaba jikinsa aka ce an tambaye shi wani lokaci ya fi jin daɗi a rayuwarsa ya ce radda aka wurga shi cikin wannan wutan a cikin aikar tafasir aka ce har babansa malam yake cewa an ruwaito babansa da ya ganshi ya fito daga wutar nan ya kakkaɓe rigarsa kawai ba toka tokar da ta taba shi ya kakkaɓe ta ba abin da ya kone sai igiyoyin da aka daddaure shi ko ya fito abin da hausa ke ce matsalun alun ba wani matsala kawai ya ce kai ibrahimu lalle rabbun nan naka rabbu ne ya gani aiki a aikace amma dai Allah bai so shi da musulunta ba musulunta ba ko da ka mu yawaita waɗannan abubuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada a rika cewa qalu inna lillahi a cire qalu inna lillahi za mu rika cewa wa inna ilaihi raji'un saboda haka wannan shine lidhalika wajaba alaina at-taslim saboda haka ya zama dole mu rika sallama ma hukuncin Allah bi qada'illahi lana da duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta mana wa fina da abin da ya hukunta cikin mu fi kulli hadhihi al-umur al-mutaqabbila da duka waɗannan al ko mutaqalliba mutaqalliba ne ni na bata fi kulli hadhihi al-umur al-mutaqalliba da dukkan waɗannan abubuwa waɗanda suke jujjuyawa masu tattanzawa wallati la tastaqirru ala halin wanda ba sa tabbata kan hali daya wa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana babu abin da zai same mu sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mana wa maulana shine majibincinmu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah muminai kawai su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala kar su dogara ga wani in ba shi ba ka kyala kowa wa kama fi qaulihi ta'ala kamar yanda yazo kuma cikin magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce qul allahumma malikal mulk ka ce ya Allah kai ne mamallakin dukkan mulki duk mallaka ta ka ce tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama mulki da mallakan komi duka na Allah ne tabaraka wa ta'ala kana ba da shi ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana ansha mulki daga wani wanda kaga dama kuma wa tu'izzu man tasha kana daga wanda kaga dama wa tuzillu man tasha sannan kuma kana kaskantar da wanda kaga dama biyadikal khair alkhairi gaba daya hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan dukkan komai saboda haka wannan aya in muka manta ba ita ce muka karanta lokacin da muka karanta cikin ayatul tafasir aka ce wannan aya idan mutum yana cikin damuwa ta matsatsin bashi ko ta wani abu in ya karanta ta sai ya zo ya ce har zuwa dai bi ghairi hisab ya tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab sai mutum ya ce rahmanu duniya wal akhirati wa rahimuhuma tuti minhuma man tasha wa tamna'u man tasha sannan iqbi anni daini sai mutum ya addu'an da yake so a wurin yayi in an ce wannan mutum ya karanta wannan ya ce rahmanu duniya wal akhirati wa rahimuhuma tuti minhuma man tasha wa tamna'u man tasha iqdi anni diyuni ko iqdi anni hajati ko dai ma menene zaka faɗa wannan in ka faɗi Allah tabaraka wa ta'ala zai lamunce ma zai biya ma in bashi ne zai biya ma in bukata ne zai biya ma aka makaranta ko in ma manta ba to ina ganin nan tafi bi hada insha Allah ta'ala sai gobe mu fara al wasiyatu shakhsiyya in qaddara Allah lana al baqa tafi bi hada na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفجر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين